بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna tara ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 30 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 47 a cikin karatunmu na littafin sharhu masailin jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya littafin babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi masharhi allah ya saka musu da alkhairi a wannan masallaci mai albarka nan masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen matsala ta 23 wadda malam ke mana bayani akan al-iqtiraru bid-dunya na daga cikin abinda wato yake na miyagun al'adu na jahiliya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba musu a kai shine ruduwa da duniya tunanin cewa duniya ita ce alamar mutum mai matsayi da daraja a wajen Allah da ganin cewa duk wanda bayi da duniya duk wanda bai samu wani abu na duniya ba to suna mishi kallon mara daraja mara kima wulakantacce saboda bayi da wani abu na duniya wanda kuma muka ji malam ya kawo mana ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna mana cewa duniya ba bakin komai bace ita ba kuma ita ce ma'aunin gane mutumin kirki ko mutumin banza ba ba ita ce ma'aunin gane babban mutum ko karamin mutum a wajen Allah ba babban mutum a wajen Allah shine mai imani karamin mutum kuma shine mara imani in mutum na da imani da takawa da tsoron Allah ko da bai da komai na duniya a wajen Allah babban ne shi idan mutum ba shi da imani ba takawa ba tsoron Allah ko da ya tada dukiya irin ta karuna to a wajen Allah mutumin banza ne shi wulakantaccen mutum wato mara daraja Allah ya tsare mu za mu tashi akan mas'ala ta 40 wato 24 al-mas'alatu ar-rabi'atu wal 20 malam yace tarku dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilayhi ad-du'afa na daga cikin wato miyagun ɗabi'un jahiliya shine idan makaskantan cikinsu waɗanda suke musu kallon raunanan cikinsu suka rigaye su zuwa ga karɓar gaskiya to su manya mara su karɓa ba in dai har ya zama na addinin ƙananu ne suka fara karɓa to su a wajensu wannan ba alheri ba ne da aka manyan ba za su karɓa ba takabburan wa ana fatat saboda girman kai da jiji da kai da nuna isa da nuna ƙasaita fa'anzal Allah ta'ala har Allah ya saukar da aya ya ce wala taɓurudin lalzina ya da'una rabbahum al'ayat Allah ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori waɗanda suke roƙon ubangijinsu dare da rana yuriduna wajha suna neman yardan Allah ma alayka min hisabihim min shay babu wani hisabinsu da yake kanka wa ma min hisabika alaihim min shay hakanan kuma babu wani abu na hisabinka a kansu ba kai ke ba kai zaka yi musu hisabi ba ba su za su yi maka hisabi ba Allah ya ce fatatrudahu dan me zaka kore su in har ka kore su fatakuna min az-zalimi zaka zama cin azzalimai wanda suka zalunci kawunan su aikin nan naka ba daidai bane a ce ka kori mutum daga majalisar ka saboda karamin mutum ne shi ko saboda bayi da kuɗi ko wani abu makamancin haka to saboda haka wannan ɗabi'a ce ta kafirai tun fil asal tun zamanin annabawan da kai tun daga kan manzon farko da ya fara wazi annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana zuwa ya fara musu wa'azi suka ce kai tsaya anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu yanzu wai kai kana so mu maka imani mu bi mu imani da kai mu bi ka bayan mafiya yawan yan majalisan ka kaskantattu ne wulakantattu mafiya yawan masu zama a majalisar ka wulakantattu ne marasa duniya a suratu hudin suka ce da shi ya nuhu a ƙwari jadalta na fa akfalta jidala na fa'ati na bi mata irina in kunta mina sadiqin wato ba wannan ayan ba suka ce da shi a wa ma naraka taba'aka illa allazina hum aradhiluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadli bal nazunnukum kadhibi suka ce fa kai tsaya gaji da kai da waɗanda suka bi ka mu ba a wajen mu ku kaskantattu ne wulakantattu marasa ra'ayin kanku tunaninku ma takaitacce ne waɗanda suka bi kama masu takaitaccen tunani ne sannan wa ma narakun lakum alaina min fadli ba mu da wato ba mu ganin kuna da wata falala a wajenmu ba ku da wani fifiko a kanmu ba wani abin da kuke da shi wanda kuka wuce mu kai bal na zunnukum kadhibin a wajenmu ma ku makaryata ne dama ai ka san haka ɗabi'ar mutane take talakan ya faɗi gaskiya to sunan shi makaryaci mai kuɗi ko in dajjal ne shi tsaban ƙarya ta wannan sunan shi ranka shi daɗi ne ka faɗi gaskiya don nan ba a ja da maganar shi eh saboda haka suka ce makarita ne ku suka ce ma annabi nuhu to in dai kana so mu bi ka to waɗannan makaskantar da suke majalisar ka kore su a kore su shine a suratu shu'ara yace musu qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu ni ba ni da wata masaniya akan abin da suke aikatawa in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun hisabi na hisabinsu baya waje na yana wajen ubangiji da ma kun sani kun gane da kun zo kun yi imani kafta wannan harkar wa ma ana bi qaridil mu'minina ni ba zan iya koran mu'mine ba su zo su yi imani kuma in kore su a'a ba zai yi ba in ana illa nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai wa'azi a fili saboda haka ba yadda za a yi dan talakawa sun zo kuma in kada su in kore su ba zai yi ba to kaga ɗabi'ar mutane ne tun zamanin farko kaga dai annabi nuhu shine manzon farko da ya fara wa'azi to na daga cin abin da mutanensa suka tuhume shi da shi shine wa'azin kan nan fa ba gaskiya bane me dalili shine mafiya yawan mabiyanka talakawa ne mafiya yawan su talakawa ne daga mu masu kuɗi ba za mu zo ba in ko kana so mu zo to ka kore su ka kore su to shine abin da kafirai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ma tun daga kan ba da annabci da aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce zaben bai yi ba ba a zaɓo da kyau ba me ya laifin wai ba a samu babban mutum aka ba shi ba wa ƙalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce inda gaske ne Allah ne ya turo da wannan wahayin wai kan me yasa ba a samu wani babban mutum a Makka ko Taif aka ba shi ba sai a samu marayan gidan Abu Talib a dauki wahayi a bashi inda gaske ne a ba mu wani babban mutum muna ga Abu Jahalin nan babban mutum da shi me yasa ba a ba shi ba Allah ya ce to ahum yaqsimuna rahmatar rabbi suke raba rahman ubangijinka Allah ya ce ai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce ai mu ne muka raba musu rayuwarsu da ababen da za su rayu akai a nan rayuwar duniya muka ba mu wani kaza muka ba mu wani kaza muka ba mu wani kaza kowa da inda muka ce ya kama ya rike wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat Allah ya ce mu ne muka daga darajar sashi akan sashi in Allah ya daga wani akan ka ba yanda ka iya dole karba a haka kamar yadda kai ma in Allah ya daga ka akan wani ba yanda ya iya dole ya karba a haka dole ne ya karba haka saboda haka Allah ne ya ga dama ya ba mu annabi to da suka ga wannan ba za ta karba sai suka ce to ai mabiyan kan ma talakawa ne saboda haka mu ba za mu zo muna shiyalin majalisa ɗaya da talakawa ba mu zauna a wajen wa'azi tare da talakawa ba zai yi ba sai dai a kore su irin su bilalu talakawa waɗanda suke wato bayi ne masu to a kaɗa su daga wannan majalisa duk a kore su to shi ne abinda suke gaya masa to shi ne allah ya ce karka kuskura ka kore su in ka kore su haka za ka zama cin azalimai za ka zama cin azalimai shi ne har suke cewa Allah ya ce wa ƙwalar lazina kafaru lillazina amanu lauka na khairan ma sabakuna ilaihi kafirai suka ce wa masu imani kai ku tsaya ku ji inda daga siya wannan abin alheri ne fada ba za ku riga mu karɓa ba tun da kuka gaba mu karɓa ba mun yi baya baya da shi to bai kamata ku kuma ku je ku karɓo ba saboda haka ba alkhairi ba ne kaga ta yadda suka halaka kenan a wajensu duk abin da talakawa suka fara shiga a karan farko ta wannan ba gaskiya ba ne kuma dama sunna ce ta Allah duk manzan da ya fara aiko to wanda suke fara karɓan manzancinsa da annabtansa da gaskiyansa su ne talakawa galibin masu mulki da masu dukiya suna zama cikin wanda suke opposition side na annabin ne wanda suke tunkaran annabin wanda suke fada da annabin galibi haka manya masu mulki da mafiya yawan masu dukiya nan suke tsaya mun fahimta ku shi yasa Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ya ce babu wata alƙarya da muka taba aika manzo a cikinta face majiya dadin alƙaryar sun ce duk abin da muka aka aiko ku da shi ba mun kafirci me dalilin ku Allah ya ce wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada suka ce iya dalilin ba komai bane mun fi ku yawan kuɗi mun fi ku yawan yaya wa ma nahnu bi mu'azzabin yawan kuɗi da yaya da muke da shi ya ba mu lasisi in dai azaba ne kan mun tsallake ta mun fi karfin azaba ga kuɗi ga yaya kuma mana azaba ai ba zai yi ba eh kaga jin da suka bata kenan kudin waye ya baka kudin to ya kuma kudin da Allah ya baka kuma zaka yi amfani da shi ka fi karfin Allah ta yaya haka zai yi yanzu ai ka duba misali ɗaya ka gani dan siyasa ne yanzu zai ɗauko yaro ya sa shi a siyasa bayi da ko sisi shi zai biya mai kuɗi ya yanki tiket ya fara kamfen ya fara wane ne idan ya fahimci cewa zai yi sama da shi zai ɗaga shi wato zai wuce inda yake sai ya dukufar da shi kaga wannan ɗan siyasa ne a duniya amma in ya fara ɗago yaro sai ga yaron zai wuce shi sai ya dukufar da shi sai mai da shi baya to yaya kuma Allah zai baka kuɗi da 'ya'ya kuma ka yi amfani da kuɗi da 'ya'yan da Allah ya baka kuma ka fi ƙarfin Allah a ce da kudin Allah da ya baka da ƴaƴan da Allah ya baka da su kuma kai amfani yanzu kafi karfin Allah ya maka azaba ta yaya haka zai yi a haka ba mai yiwa bane eh to shi ne Allah ya ce da su ka gaya musu inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi arziki ba wani abu bane Allah ne yake shimfi da arziki ma wanda ya ga dama ya kuntata na wanda ya ga dama walakin aktharun nas la ya'lamun wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah ce kuma ka faɗa musu yawan dukiya da yawan ƴaƴa ba shi ke sa ku samu matsayi a wajenmu ba ba shi ke baka kusanci a wajen Allah ba me ke ba wa mutum kusanci a wajen Allah illa man amana wa amila saliha Allah ce sai wanda yayi imani yayi aiki nagari abinda ke bada matsayi a wajen Allah kenan amma tarin dukiya da tarin ƴaƴa da su ke zama matsayi a wajen Allah da yanzu kafirin duniya sun kare da tun farko ba kafirin da zai haihu da ba kafirin da zai kudi da duk a talakawa za su rayu amma yanzu ba su kafirin suna da kudi ko ba su da shi suna haihuwa ko ba su haihuwa to shi duk an baka yaya da kudi ko ai ba shi ke da kai babban mutum bane illa man amana wa amila salihan sai dai wanda yayi imani kuma yayi aiki na gari saboda haka wannan wannan tunanin mutanen jahiliya ne manzo Allah kuma ya saba musu akai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam mai sharhi yace ahlul jahiliyyati yarfiduna al-haqqa idza kana alayhi ad-du'afa minan nas malam fauzan yace mutanen jahiliya suna gudun gaskiya idan ya zamana talakawa ne masu rauni cikin mutane suka karbi wannan abu to sai su guji wannan abu wali hadha qalu saboda haka ne ma suke cewa a haula'i mannallahu alaihim min bainina har suke cewa wai yanzu wayannan ne za a ce wai Allah ya musu baiwa akan mu ya daga su a cikin mu wayannan har su ne za a musu baiwa wanda za su iya fahimtar gaskiya mu da mu da bamu gane ta ba suka ce ka ina ba zai yi ba to kaga irin wannan maganan ita ce maganan da a mutanen adawa ko samudawa suka faɗa ma annabinsu eh samudawa suka ce Allah ya ce kadzabat samudu bin nuzur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhal lafi dalalin wa su'ur Allah ya ce samudawa sun karyata dukkan manzannin Allah suka ce yanzu mutum ɗaya ne kawai a cikin mu wani mutum ɗaya za a turo mana shi mu bi shi kai muka yaka ba gaskiya mun shiga cikin bata da halaka a ulqiyaz zikru alaihi min bainina yanzu a tsamu salihu shi kadai kawai a ce an bashi wahayi a cikin mu duk sauran manyan garin nan da sarakuna da waye duk ba a ga wanda za a ba ma waye ba sai salu a ulge zikiru alaihi min bainina bal huwa kadhabun ashir zaka ce kai wannan fa bakin makaryaci ne eh Allah ya ce ina sayalamuna gadan man al kadhabul ashir Allah ya ce bari gobe ta zo za ku gane waye makaryaci to kuma dama duk mai imani a duniya in kana so ka gane duniya to ka daura ta a mizanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya alakanta ta da mai imani da yace ad-dunya sijinul mu'min kaga wannan cewa duniya kurkukun mu'mini ne to ka daukan maranka cewa a duniya kana cikin kurkuku ne kawai yanzu misali duk abin da za a baka na dukiya a duniya dan zaman kurkukun nan ya maka dadi ne dan ba zai yi ka zauna a kurkukun ba sai da shi yanzu idan an kama fursunoni safe ba da a basu abinci ba wannan abincin ai daɗi ne shi amma me yasa aka bashi abincin shine dan zaman kurkukun ya mai daɗi dan zaman prison din ya mai daɗi dan in bai ci ba zaman prison din ba zai ba ya mutu a prison din to yanzu an bude prison din a bashi abinci ne ba wai dan ana son ya ci abincin ba ba kuma wai dan ana son shi ba sai dan saboda yiwuwa ya zauna a prison din sai ya ci abincin to wannan abincin da za a ba mai firzi wanda ke gidan kurkuku don ya zauna shine duk abin da za a dauko a baka don ka zauna a duniya shine abin da za a dauko a baka don ka zauna a duniya to amma yanzu wanda yake zaune a gidan kurkuku ana ba shi abinci kullum da safe da rana da daddare da zaman kurkuku kullum ana ba shi abinci safe rana dare da kuma ya koma gidansa ya zauna ya ci abinci a wuni sau ɗaya wanne ya zaɓa maransa kaga babu hadi ai to kaga babu hadi ashe duk dadin da zai ji wannan bi mujarradin cewa yana zaune ne a gidan kurkuku ya rusa duka dadin ya rusa duk dadin to sai ka dauka yanzu misali a ce maka mutum ne a gida iya abin da yake da shi na kwanciya shi ne tabarma amma da lafiyansa zai je ya kai komansa ya dawo ya kwanta yau kuma bayi da lafiya an ba shi gado a asibiti ka kaddara ma an kai shi a miniti inda ba kowa shi kadai ne a daki ya zama comfortable da ga AC ga komai ga TV ga komai to yanzu da kwana a cikin asibiti akan gado da kwana a gida akan tabarma wane ya fi mishi ai gwanda ya koma gida ya kwanta akan tabarma da ya zauna a asibiti akan gado to yadda ka ga yanzu wannan yana kwanci akan gado amma sunan cewa yana asibitin ya rusa jin daɗi to wannan shine rayuwar duniya duk daɗin da kake ji sunan cewa a duniya kake to ya yi kwandabin daɗin gaba ɗaya shi yasa manzo Allah ya ce ita duniya kurkuku ne ga mumini kurkukun mumini ne ma'ana in ka ga mumini na wata yawa a duniya to falala ce kawai daga Allah amma asali kurkuku ne gare shi asali kurkuku ne gare shi to wajannatul kafir ita ko duniya shi ko kafiri duniya aljanna ce gare shi eh wato abin da zamu dauka shine duk dadin da mumini zai ji a duniya to in ya dace da dadin lahira to duniya kurkuku ne zai ganta daɗin da kake ji a duniya yanzu kamar misali ne kana jin daɗi ne a babu daɗi sai sa kake kambama duniya ka ganta wani babban abu misali yanzu talakan da bai saba cin abinci da nama ba yau sai ya je gidan biki ko wani taro sai aka zuba abinci da nama tsoka uku a kai irin dai normal kananan yankan nan kaga yanzu shi in ya zo taɗi zai ce ka yau an ci nama saboda rabon shi da ya karo da nama yanka uku ya manta saboda kan yanzu taɗi zai ce kai yau ɗin nan fa an ci nama to amma yanzu ka kwatanta da shi kuma mai kuɗi wanda kaza ba ta fita a ransa yanzu zai kalli wannan to yanzu kaga daɗin da aka baka a duniya saboda rashin sanin daɗin lahira da shi yasa ka ɗauki duniya a matsayin abin daɗi shi yasa ka ɗauki duniya a matsayin abin daɗi to shi yanzu wannan da bai san daɗin kaza ba to sai gamu da wannan tsoka uku sai ɗauka shi yanzu duk wani irin ni'imar duniya ta gama haɗuwa masa saboda yau ya ce nama tsoka uku eh shi sa ya bahaushe ma ya ce wai rashin sanin daɗi shi ma daɗi ne amma an baka da kudin cin daɗi to kaga wannan ita ne rayuwar duniya to kuma shi mumini duk inda yake a duniya galibi za ka ɗa wallahi ko yana da arziki mafiya yawa yakan rayu ne cikin tsangwama yakan rayu ne cikin tsangwama don shi zai tsayo akan addini zai tsayo akan gaskiya to 'yan uwansa 'yan duniya in talaka ne to ‘yan uwansa talakawa ‘yan duniya za su tsangwame shi in mai arziki ne ‘yan uwansa masu arziki ‘yan duniya za su tsangwame shi shi ne Allah ya ce innan lazina ajiramu kanu minan lazina amanu ya zuhakun wai zamar rubihim ya ta gama su tsarin duniya ita ce su mujirmai dariya suke wa masu imani idan sun wuce su dinga nuna su da baki suna ku gansu nan وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إن sun gansu ma da su ce to gawa wayan cikin mun kai wani bai da hankali dubi yanda ya dauki kudin sa yaje yana kashewa a banza bai na gina makaranta ko masallaci mu ga yanda muka gina kudi yanda zai dinga kawo wani sabon income sabon wane ne wane ne amma Allah ya ce yau in an zo lahira kuma sai an tara mutane sai Allah ya ce to fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhhakun yau masu imani za su rama dariyan da kafirai suka yi musu dariyan da 'yan duniya suka yi muku a duniya to za ku rama yau eh wato ita duniyan duk wanda za ka gaina ma wani dariya kawai ita duniya gaba ɗinta dariyar dariyan ɗan duniya ai dariyan ɗan ƙwallo ne yau yana murnan sun ci gobe kuma ba yana bakin cikin an ci su to wannan ita ce duniya in ma ka yi ma wani dariya yau to gobe za ta jiyo kanka gobe za ta jiyo kanka to ballantana kuma a isa gaban Allah ran tashin alkiyama saboda haka duk wanda kaga Allah ya bashi duniya ba wai alama ce ta cewa Allah ya karrama shi ba illa iyaka duk mai hankali in Allah ya dauki duniya ya bashi Abdullahi bin Mas'ud ya ce duk wanda Allah ya bashi duniya to kamar ya Allah ya bashi dukiya kamar ya dauki kidin aljanna ne ya ce mai bude ka shiga to duk wanda kaga yayi dukiya a duniya kuma bai shiga aljanna ba to an ba shi kidin aljanna ne ya dawo da shi yace baya so dan shi talaka iyakacin son addinin sa yana karewa a buri ne ina da burin da yi kaza in na samu kuɗi zan yi kaza in na samu kuɗi zan yi kaza amma shi mai kuɗi ba ai ya wuce maganar buri aiki za a kawo mishi a ce ga aiki nan tafaddal kawai shiga yi kuma galibi har ayyukan da talakawa za su yi ma addini ayyukan suna ginuwa ne akan ayyukan masu kuɗi in sun hankalta yanzu sai muka taru cikin masallacin nan dukanmu masu son karatu amma ba masallacin ta yana za karatu yawwa to kage yanzu kenan ashe kafin mu yi karatun dole sai kuɗi ya yi aiki tukunna dole sai dukiya ta yi aiki sai talakawan su shigo ciki so idan dukiya ta yi aiki to gabanin kuma sai ilimi kuma sai ya biyo baya iyakacin inda ilimi ke buka ke guda ke gabatar dukiya shine wajen kwadaitarwa da nusar da mai dukiya ya yi to in kuma bai yi ba kuma fa abin da zai biyo baya ba zai yi ba ba zai yi ba yanzu za ka tara talakawa ka tara ustazai ustazai ga son da'awa amma ba kudin tafiya da'awar dole sai dai yana kallo ya ce ƙauye kaza akwai maguza amma to ya zai da su sai dai ya zuba ido ya ce to Allah ya kawo wani ɗauki shi ma ɗan yawo habu habuli ne shi dama fama yake yi ta makaga in Allah ya azulta mutum ko da shi bai samu dama ba to hannunsa ya isa hannun shi ya isa wani na ɗauki nauyin ka shiga ƙauye kaza ka je ka musuluntar da su dama da ƙyar watakila ke samun na cefane to yau an ba shi kudin cefanen sati guda ce yi cefanen gida ga shi ka tafi ƙauye ka je ka yi wane ne kaga ai da awa ba ka ma hannun yaro ai amma duk san addinin ka ai talauci zai iya maka cikas ai ke za da gaban Allah da kansa yana ce Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allah ka raba ni da kafirci da talauci ai din talauci malam in ta gamu da jahili to step na kafirci ne yana ƙara daga kafansa to a kafirci zai sauke kafa ga talauci ga jahilci ina ai sai kafirci kuma sai kafirci Allah ya kyauta saboda haka mallan yace to su daga ji suna cewa yanzu nan ne Allah ya ba su da a ce wai ga wani abu an ba su mun ba mu samu ba har sun iya fahimtar wani abin da mu gane ba ya'ani laysu aula bil jannati minna za ce to ai in ma aljannan ne ba su fi mu cancanta aljannan ba ya za ya ce ga talakawa akai talakawa aljanna kuma ba ba masu kuɗi ba ya za ya haka nahnu aqdamu minhum mu ne gaba da su mu ya kamata a fara kaddamar da mu wa ashrafu minhum mu muka fi su matsayi mu muka fi su daraja ha'ula'i du'afa wayannan raunana ne talakawa ne malahum qimatun wala miqdarun fil mujtama ba su da wani matsayi ba su da wata daraja a cikin al'umma talakawan banza talakawan mu biya ce wai su ne za a ba su addini wa qad raddallahu alaihim biqawlihi Allah ya sai musu maltani ya ce to kuka ce wayannan ne Allah ya fifita su akan ku eh Allah ya ce to alaysa Allahu bi'alama bishakirin shin Allah ba shi ya fi sanin waɗanda za su gode masa ba ai Allah shi ya fi sanin waɗanda suka gode kuma suke kan gode masa shi yasa yake ƙara musu akan falalansa dan ka'idar ita ce la in shakartu la azidannakum Allah ya ce in kun gode min dan ƙara muku to Allah ya ce to ai Allah ya fi kowa sanin suwa suka gode din to shi yasa da suka gode din sai ya ba su abin da bai ba ku ba fallahu jalla wa ala la yu'ti hadha ad-din illa liman ahabba malam ya ce Allah maɗaukakin sarki bayi ba da wannan addinin sai ma wanda ya so duk wanda kaga Allah ya bashi addini to Allah yana son shi wa amma dunya fa yu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa a'da'ihi duniya Allah yakan bada ita ma wanda ya ga dama cikin masoyansa da makiyansa da masu son Allah da marasa son Allah duka Allah yana ba su duniya amma addini ba wanda Allah yake bashi addini sai wanda Allah yake kaunarsa sai wanda yake masoyin Allah amma duniya dama mai alaman Allah yana kaunar ka tai na ake kaunar Allah ba ta hanyar addini ba ai dole sai ka shiga addini tukunna anan ne zaka kaunaci Allah na gaskiya shi ma kuma Allah ya kaunace ka amma duniya kan wannan ba miza bace ta wato nuna mabawa cewa Allah na kaunarsa bal ma mafiya yawa illa man rahimallah mafiya yawa duniya takan nisanta mutum ne da Allah eh shi yasa wato da gaske ne in ka ga mai kuɗi mutumin kirki to da gaske ke kirkinsa da gaske ne don duk wani matakin da zai yi tsiyan ya samu amma kuma a hakan ya tsaya a kirki masallaci azumi wane ne to wallahi mutumin arziki ne amma talaka a kai kanka baka san kanka ba tukunna sai kai kuɗi tukun kai kanka baka san waye kai ba tukunna sai ran da kuɗi ya zo sai sai zaka ji mutane suna cewa wai wane ya yi kuɗi ya canza a'a dama haka ɗabi'ansa yake talauci ne ya ɓoye ɗabi'a ba wai sai da ya kuɗin ya canza ba eh dama talauci ne ya masa cikas a to bayi da kuɗi ma zai daga allon kafaɗa ba shi da kuɗi wa zai zaga ba shi da kuɗi wa zai wulaƙanta da me zai yi takamar da nuna isan da me zai yi ba abin da bayi da abin da zai da shi amma ran da ya yi kuɗi to nan ne sai asalin wani waye shi din to sai ya fito amma ba wai da ya kudin bane canza a'a haka yake ba kudi ne ke canza mutane ba haka ɗabi'an mutumin yake iyakaci shi arziki yakan fito da asalin ɗabi'ar mutum ne mai son kyauta ba a gane yana son kyauta sai yana da kudin bayarwa sai yana da kudin bayarwa wanda iyakaci da kirke samun dubu ɗaya yana ba da ɗari ai ba gane kyautansa ba tukunna sai ran da ya samu miliyan ɗari ya ɗauki miliyan guda ya mika ya ce a to wani akwai kyauta marowaci ba a gane asalin rowansa sai ya yi kuɗi tukunna rowan take bayyana sai ya aski tukun kafin rowan take bayyana duk da kuma dama ba mai gane marowaci sai makwaɗanci to in baka da kwaɗayi ya aka yi ganewa da marowaci ne ai baka gane marowaci sai ka sa ran za a baka to in ba a baka ba a nan kake ganewa da marowaci ne amma kai sabgan ka yi sabgan sa ya ta ina maka gane marowaci ne shi ka ma roka ne balle ya maka rowan baka ma je ba ballanta na maka rowan baka je ba balle abu karuwan shi yasa Allah ya ce kalla innal insana la yatgha Allah ya ce a aha mutun yakan yi dagawa yakan nuna ya kai yakan nuna ya isa Allah ya ce ba komai ya jawo ba arra'ahu staghna saboda ya wadatu yayi kudi buga karuna mana Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim hakika karuna yana cikin mutanen annabi Musa da mutumin kirki mutumin arziki Allah ya ce amma fa baga alaihim sai wuce iyaka akan su Allah ya ce ba komai ya jawo ba wa atainahu minal kunuz yayi kudi ne to dama akwai wannan kafircin a zuciyarsa ba da gaske yake yi ba to bayi da kudi ba zai yi ya bayyana ba to san da yayi kudi kuma sai ta bayyana a fili wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin mutanen sa suka masa wazi suka ce kar kai fariya Allah bai son masu fariya wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka nan ka neman gidan lahira da shi wala tansa nasibaka minad dunya kar kuma ka manta da rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kamar yadda Allah ya kyautata ban kai ma ka kyautata wala tabghil fasada fil ard kar ka nema yada barna a bayan kasa din kai kudi inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son maballanta da suka gama wa'azi sai ce kai ku tsaya naji kun ce wa ta gifi ma ataka Allahu darul akhirah wai kun ce fi ma ataka Allah wai abinda Allah ya baka yace to ba ku sanya akai ba inna ma utituhu ala ilmin indi wannan kudin ba wai Allah ne ya bani ba kwarewa na ne a kasuwanci yasa na samu kudi dama tuntuni ni na san harkan tattalin arziki inna ma utituhu ala ilmin indi wasu malamai suka ce ma'anan shine dama na cancanci a bani ne na san wato Allah ya san ni na cancanta a bani shi yasa ya bani ba wai falla ce daga wajen Allah ba inna ma utitu ala ilmin indi to mutum nawa ne suka karanta business administration kuma suka kasa rainan jari wannan karatun dama karatu ne na cin jarabawa da nemo takarda amma haƙiƙanin haƙiƙanin yana hannun Allah ne haƙiƙanin yana hannun Allah ne akwai wanda bai iya abcd ba ma amma aka tada ƙauyen gaba ɗaya zai saya yana iya lodin shanu tirela goma ya kama hanyar kuji da su amma kuma abcd ma bai iya ba ka shigo cikin birni kuma ka samu turanci jama'a yana yawo amma ba ko sisi amin ga mango box nan da yawa a cikin birni amma talauci ya yi ma mutane yawa duk shagunan nan in ka je kowane shago da littafin yan bashi a ciki da littafin yan bashi a ciki galibin masu cin bashin kuma yan boko ne masu jiran albashi karshen wata din dama an yi san baka da abin da za ka karba karshen wata bare ba fara baka bashin ba bare ma fara baka ba Allah ya sa mu dace na'am malam yace al-mas'alatu al-khamisatu wal 20 mas'ala ta 25 al-istidlalu ala budulanihi bi sabqi ad-du'afa ka qawlihi law kana khayran ma sabaquna ilayhi suna kafa hujja da wato ainihin bacin addini da cewa idan talakawa suka rigaye su akan abu ko masu rauni suka rigaye su akan abu to wannan abun ɓatacce ne shine Allah ya malai ce ga kaulihi kaman fadin Allah da yace wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi Allah ya ce kafirai suka ce wa masu imani kai wannan abun fa in gaskiya ne fa ba za ku rigaye mu ba kun bi mu wayo ne kun bi mu basira ne ga manyan mutane ba su karba ba sai ku talakawa law kana khairan ma sabaquna ilayhi inda gaskiya ne to da ba za ma ku rigaye mu ba da mu za mu fara karɓa gabaninku malam mishari ya ce min adati ahlil jahiliya na daga cikin miyagun ɗabi'un mutanen jahiliya miyagun al'adunsu alistidlalu ala butulani shai'i bi sabqi du'afai ilai idan talakawa suka rigaye su zuwa ga wani abu to sai su ce wannan abun bataccen abu ne ba gaskiya bane kama qala Allahu anil mushrikina annahum yaquluna law kana khairan ma sabaquna ilayhi kamar yadda Allah ya bamu misali game da mushrikai da suke cewa inda addinin nan gaskiya ne da basu rigaye mu zuwa gare shi ba yaquluna suna cewa nahnu ahlu ma'rifatin wa ahlu khubratin wa ahlu tafkirin suka ce mu ne masana mu ne masu ilimi mu ne masu tunani mun fi kowa basira kwakwalwarmu tana ja na arifin umur mun san al'amura da yawa komai in ya zo muna iya gane ci cikin sauƙi walan mara aina an na hadar ladi ja a bihi muhammadun laisa haƙan tarakanahu lokacin da muka fahimci cewa abinda muhammad ya zo da shi nan ba gaskiya ba ne to sai muka yi watsi da shi ba wai wawaye ba ne mu muna sane komai muna fahimta abinda ya sa kuka ga ba mu bi abinda Muhammad ya zo da shi ba suka ce wallahi mun san ba gaskiya bane eh law kana haqqan la sabaqna ilayhi inda gaskiya ne abinda Muhammad ya zo da shi da mu za mu riga ku karba fatarakna lahu dalilun fatarkuna lahu dalilun ala annahu laysa haqqan barin shi da muka yi muka ki karba to wannan dalili ne akan cewa ba gaskiya bane dan inda gaskiya ne da mu za mu riga ku karɓa ma tun da kuka ba mu karɓa ba to kuma ku bar wannan addinin ba gaskiya ba ne wa hadha min abdalil batil malam yace wannan na daga cikin mafi barnan barna mafi lalacewan hujja li'anna al-haqqa laysa bittiba'ihi mawqufan ala tabaqatin minan nas wato laysa ittiba'uhu mawqufan ala tabaqatin minan nas domin ita gaskiya bin gaskiya bayi da alaƙa da wani mataki na mutane ko wani group na mutane ko wani nau'i na mutane balittiba'ul haqqi minnatun yamunnu Allahu biha ala man yasha'u min ibadihi wa yuwaffiquhu laha ita bin gaskiya wato wata baiwa ce wata kyauta ce da Allah yakan bada ita ma wanda ya ga dama cikin bayinsa ya datar da ita ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wa atba'ur rusuli wa aktharuhum humud du'afa mafiya yawan mabiya manzanni mafiya yawan su sune raunanan ciki talakawa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yana hakaito mana abinda mutanen annabi Nuhu suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu suka ce yanzu kai Nuhu wai kana tsammanin zamu bi ka ne bayan mafiya yawan mabiyanka talakawa ne ka je ka tara talakawa kuma ka zo ka ce mu masu kudin mu bi ka suka ce kai ƙarya ne ba zai yi ba anomin laka wata bakar arzadu ashe wai duk wahalar da annabi nuhu ya dinga sha yana wa'azi wa mutane shekara 950 suka ki karba iya laifin shine talakawa sun karba iya dalilin kenan abin da yana su karba kenan anomin laka wata bakar arzadu in kana so mu bi ka to ka kori wayannan mutane kada su kace kada wani talaka ya ƙara zuwa majalisar ka kada ya sake zuwa kaga kuwa da an takaita addini akan masu arziki tun farkonsa da tuntuni addinin ya mutu bai iso inda muke ba da bai iso inda muke ba eh din akwai inda addinin yake bukatan baza kwanji da yi da karfi galibin masu dukiya kuma ba su iya wannan aikin ba ma aikin addini ba ka samu alhaji a GRA mai kudi miliyan 500 miliyan 700 idan tayan motarsa ta shiga cikin rami ba zai iya fitowa da ita ba talakan da bayi da ko taya shine wanda zai zo ya fito masa da tayan mota eh shine daga wani a facebook ya dauki hoton tayan mota a rami yasa yace a nan ne iya inda mai kudi yake jin shawarin talaka in yace masa shiga ka zauna sai ya shiga ya zauna juya ta ta can sai ya juya bayan kuma wata kila shi talakan bai iya tuka motar ba amma yace mai juya da ita can sai kuma ya juya juya da ita can sai ya juya ya ce to dan yi gaba sai kuma ya matsa gaba din amma bayan nan ganshi yana yin wani abu a cikin gida ka zo ka ce za ka ba shawari ko sauraron gaba zai yi ba yawwa ko sauraron ka ba zai yi ba in ce iya inda talakawa iya inda masu kuɗi ke kaddamar da talakawa kenan sai kuma wajen tonon kabari sai wajen tonon kabari din ana zuwa aka isa makabarta to duk wani mai jif zindamemiya to zai fito ne ya ɗauko wayansa ya tsaya a jikin jif ɗin ko kuma ya bude kofan gaba ya zauna ya daura kafansa akan dashboard din ya miƙe kafa soyayya masu tonin kabarin suna talakawa suna talakawa amma manyan ba sa iyawa galibi za ka ga koda a ce irin babban mutum ya mutu wanda za ka ga manya sun je su ce su ma bari su sa yana karɓar cebul ɗin za ka gane ba aikinsa ba ne yana karɓar cebul za ka gane ba wannan bai saba wata gefe to galibi to inda a ce an ce addini na zallan masu arziki ne banda talakawa da addinin ya jima da mutuwa wallahi illa iyaka kamar yadda na faɗa muku in ka ga mai arziki ya rike addini wallahi da gaske ke yi dama me dai sa mutum ya yi tsaya a duniya ba kuɗi ba to ya yi kuɗin kuma yana addinin shi yasa mafi munin mutum a rayuwa shine talaka mara addini ta wannan ai zulmatun ba'du ha fawqa ba'din ne wayo Allah duhu akan duhu ka zo ka kwanta bacci 500 din karyawa baka da shi kuma ba a sallan asuba da kai ba to kai me me ka tsina na a duniya me kai a duniya kai baka da tsuntsu baka ga baka ga ga tarko ba abin da kai a duniya kai aikin banza ka zo kai ka zo a banza kuma ka koma a banza mm ya ka ci kawai ka je ka zauna a majalisa in ka ga wani mai zandami miyar mota ya wuce ka ce to mu ci anan ku ci anan mu ci a can wallahi in kai wasa haka zaka zuba ido ka ganshi ya mora anan ya mora can kai kuma kai biyu babu ba nan ba can babu nan babu can kai baka rike Allah ba kuma baka samu duniyan ba to me kai hanyar samun duniyan ma wani bai kama ba bai fita ya nema ba kawai sai zo da ce to ya ga mota ko ce sora kiris ta kade kake nan a to inda da sora kiris ake mota kan da kuwa bai mota ba ai da da sauran irin ake yin mota ka ai da kowa ya mota yi waye in ka ce masa yana son yayi mota zai ce maka nan gaba da nisa kowa sauran irin zai ce maka very soon ko abin da zai gaya maka kenan Allah ya samu dace yace wa qawluhu an qaumi nuhin da fadin Allah game da mutanen annabi nuhu da yace da suka ce wa ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi wayanda muke ganin sun bika suna bin ka suka ce su ne wato wulakantattun cikinmu wato waɗanda ba su da tsayayyen ra'ayi ai laisa inda hum tafkir ba su da tunani marasa tunanin cikinmu su suka bi ka wa yaz'umuna annahum ahlut tafkiri wa ahlul uqul su a tunaninsu su kafiran suna ganin ai su ne masu hankali masu tunani falau kana ma a bihi nuhun alaihi salamu haqqan inda a ce abinda annabi nuhu ya zo da shi gaskiya ne to ittaba'ahu ahlur ra'ayi wal mala'u minan nasi da manyan mutane masu fada a cikin mutane su ne za su bi shi ba talakawa ba fatarkuhum lahu dalilun ala annahu laysa haqqan rashin wato bin da suka yi su da manyan basu bi ba to wai dalili ne akan cewa addinin da yake kai din ba gaskiya bane yace wa hadha batil balan yace wannan kuma hujja ce ta ƙarya hujja ce ɓatacciya li'annal ghaliba domin mafiya yawa abin da yafi faruwa annal ladina yakfuruna bil haqqi hum ahlut tarf da yawa abin da yafi faruwa shine waɗanda suka fi kafulce ma gaskiya su ne masu dukiya masu kuɗi masu arziki sun fi kafulcewa kama qala ta'ala kamin da Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ya ce ba mu taba aika wani manzo a cikin wata alkarya ba face sai majiya dadin garin masu dukiyan garin masu kudin garin sai sun ce mun kafirce mu abinda ku zo da shi ba za mu iya bi ba wa ghalibu man yattabi'u al-haqqa ad-du'afa wal fuqara mafiya yawan masu bin gaskiya sune talakawa da raunana li'annahum laysa 'indahum takabbur saboda galibin talakawa ba su da girman kai ba su da girman kai to bai da kudi da mai zai girman kai shi sa ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana daga cikin waɗanda Allah ko kallon rahama ba zai musu baranin tashin alkiyama Allah ba zai musu kallon rahama ba akwai ailun mustakbir talaka bai girman kai duk girman kai masifa ne amma girman talaka ya girman kan talaka ya fi zama masifa to me ya taka da zai girman kan me yake da shi kaga kenan fa idan girman tan idan mutum na talaka girman kansa ya kai 50% to ran da kudi ya zo kuma ina za a tsaya nan da kudi ya zo kuma ina za a tsaya to shi yasa galibin talakawa za ka same shi ba girman kai ce wani kan bayi da girman kai to da ba me yake da shi da zai girman kai falistidlalu ala shay'i bi annahu haqqun bi ittiba'i al-aghniya'i lahu kafa hujja cewa kaza gaskiya ne saboda wato masu arziki sun bi shi aw zawil jahi ko kuma masu mulki masu matsayi sun bi shi walistidlalu ana annahu batil da kuma kafa hujja cewa kaza bata ce bittiba'i du'afa saboda talakawa sun bi hadha mi'yaru ahli al-jahiliyya wannan tunanin mutanen jahiliyya la yajuzu an yuttakhadha mizanan yuzanu bihi ma'rifatu al-haqqi min al-batil bayi dacewa baya halatta a dauki wannan ya zama kamar wani ma'auni ne da za a gane ƙarya da gaskiya walihada yaqulu al-ulama haka nan shi yasa malamai suke cewa alhaqqu la yu'rafu bir rijal ita gaskiya ba a gane ta saboda mazaji dan suwana da suwane suka bita ba a gane gaskiya saboda haka wa inna ma yu'rafu rijalu bil haqqi su mutanen su ake gane su saboda bin gaskiya ba ita gaskiyan ake gane ta saboda suwana da suwane sun bita ba muna fahimta ku ita gaskiyar ita ke daukaka ba ita ke ɗaukaka don suwana da suwana sun bi ta ba a'a suwana da suwana su ke ɗaukaka don sun bi gaskiya amma ba wai ita gaskiyan ke ɗaukaka don suwana da suwana sun bi ta ba don ita gaskiya kan dama ko ka bi ta ko baka bi ta ba dama a sama take dama tana sama to kai ne yanzu in kana so ka haura sama kai ma to sai ka bi ta sai ku haura sama amma duk baka bi ta ba zai sa ta yi ƙasa ba kai ne dai zaka dawoma a ƙasa saboda ka bin gaskiya kuma ka bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya saukar da shi so wannan shine wato karshen matsala ta 25 wadda zamu takaita akan shi insha Allah ta'ala saboda yanayi na kurewar lokaci abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya matsayinta na gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana bata da ƙarya a matsayin su na bata da ƙarya ya bamu ikon bijiri musu Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته